أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidin sabilu huda gawan katare inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi muna fata allah muna mafaka a bisa abin da za mu karanta yau muna ranar sudu na tara ga wata tara ga watan rabi'u sani shekara ta 446 hijiriya a wancan satin muna cikin kitabun nikahi littafi da ya shafi abin da ya shafi aure tunda shi ma a cikin maɗaƙin a yi littafi littafi ne kowane littafi kuma sai mai babe-babe kenan a ciki muna kitabun nikahi ne wanda shi ne a jerin gwano na babubuka na kitab shine littafi na 28 littafi na 28 kitabun nikahi shine aure a cikin kitabun nikahi mun yi babe na harko mun yi na biyu muna babe na uku ko a kitabun nikahi muna babe na uku yare ta biyar babu ma ja fi sadaki wa hibayi abin da ya zo a kan sadaki da kyauta haka ne masu alama da ta dai haka ne ko a wannan babi na uku ma ji a fi sadaki wahibayi mun karanta ruwaya ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar ko ina ga muna wajen ruwaya ta biyar baya biyu uku hudu za mu tashi ruwa ta biyar ko na umar bin abdulaziz ko mi wannan mun kare na umar bin abdulaziz ko umar bin abdulaziz ka taba fi khilafatihi ya yi dekire ya rubuta a cikin khilafar shi ya aika ila ba'ad ummalihi ga shashin gwamnonin shi yace musu anna kullu mashtarad al-munakkahu dukkan abinda mai aurawa ya sharɗanta kenan waliyin matai man kana abban wanda ya kasance baba ne au gairuhu ko kuma wani baba min alhiba'i na daga kyauta au karama ko kuma a bata wani abu mai girma fa huwa limar ato wannan abin da aka sharɗanta a gurin yin sadakin zai kasance na macen ne in ibtaqatuhu a lokacin da ta nema a bata wannan asa na umar bin abdulaziz me yake nufi yana da abin da aka shaɗanta gurin aure a gurin sadaki da za a yi sadaki sai aka shaɗanta aka ce sai an ba da wani abu to wannan yana ɗaukan matsayi sai an ba da shi kenan shi ne mashtaraɗa mulkiru kamar wali uba in yariya karama ce ko kuma ita zawa ita ce wurin amsar sadakin da ita shaɗanta sai an yi wani abu na kyauta ba a yi auren ba ta sharɗanta wani abu na kyauta to wannan abin da ta sharɗanta za a bata kenan radda ita macen ta nemi abin a bata ana bata shi mun gane an gane wani asirai muna iya ci gaba ko mu kuma rai kalin magana shi ana iya ɗaukar kamar yanzu misali ta yi gurin aure yanzu a sharta ta ce dole sai da kaya sai uba ba ta yi kyauta ki shigi ce da kyau kyauta wadda kana so ka janyo hankalin da kuna soya kake ba ta ka saya mata salula ka saya mata iphone ka saya mata kaza ka saya mata kaza ai wannan na soya ne na ka janyo hankalin da ta ce ko kai kori ya ko to ba wannan ba wannan ainihin hankali ne kyauta ita wannan kyauta da ake ta soyayya ita hukuncin ta wannan ko da an bata ba a yi auren ba baka cewa a mai duba kayanka ba ka yi karanta ba ka rika rubuta rana kaza na aika mata kirji na mata shafshaf na saya mata salula na saya mata take da ta je yami na mata kaza na mata kaza kenan in ta ci bata auren ka kawo ka ci arama ma wannan ka ka zama to kamar al'aid fi hibbati ko wanda yi eh kai abu kalashi ba a wannan ashara gari wa tafatar hukam ma duk sun ji akan wannan abin da zaka ba mace dan kuna soyayya da ita na ka janyo hankalinta kyauta nan da ka yi ko da ta wani ya zo ya kunna ka ba ka cewa abin yawa kayan ka a wannan kyautai to za ta soya ka ba ta kai nawa ka zama ko kamar ka yi amai mai kalashi kenan kanin ta ce kana samu wanda komai sai ya rubuta da karamar salula da babbar salula duk ya rubuta to wannan ba a mai rubuta shara malamai ce kenan wanda ake maidowa wadda mu yanzu wannan wadda ya shi umar bin ha wadda umar bin abdul aziz ya shakanta ya shakanta ne kamar yanzu an zo gurin aure ne sai shi alwalin ya shakanta sai an ba baitin sadaki sai su shakanta wani kyauta wani kyauta wadda za a ba macen ko za a ba da a tare da kuma a shakanta zan ba a sharɗanta zan baka biyata sai ka saya mata kaza ko sai ka bata gona ko sai ka bata kare ko sai ka bata kaza an sharɗanta shi amma dai tun gudu sadaki zan mu baka ita amma dai zaka bada kaza sai kai yarda da wannan ka bada sadaki ai kai kai yarda ka bada to wannan in aka sharɗanta wannan to shine Umar Abdulaziz ya ce anna kullu mashtarat al-munakkihu mai aurawa dukkan abin da ya sharɗanta man kana abban wanda ya kasance baba ne kenan baba shi yake alwalanci ga ɗaya shi karama au gairahu ko kuma wani wanda ba baba baba ya shaddanta wani abu na daga kyauta wanda ba sadaki bai cin sadaki a bada wata kyauta ko ko a bata wani karamci haka to wannan abun in dai an shaddanta shi gurin sadaki ba huwa limar'a to wannan abun na mace ne kai ma baban ba naka ne ba ko kuma wani ba naka ne ba da mace ta ce a bata wannan abun ba ta ake naka ne amma dai ya sha bambam da kyauta ta soyayya mun gane wannan na zuwa ba ka biya sai a shaƙa ta yi ka saya mata wuni misali zan ba ka ta yi ka saya mata moto ko sai ka saya mata kare ko sai ka mata kaza sai na shaƙanta wannan ko sai ka saya mata gona ko sai ka bata gona sai aka shaƙanta wannan kai na ka ba da sadaki a wannan sai na ai mun shaƙanta ma kuma kai kai na to wannan tun da sharɗanta ma aka yi mala alaran ma kayarra kenan nata ne ta nema shi ne abin da mai aurarwa ya sharɗanta kenan sai mu tashi ƙala ya haya ƙala malik fi mar'ati yunkiha abuha wa yashtarut fi sadaqiha hibba yukhba bihi idan ma kasa yawa gana kasa ya ƙara bayani gana kasa ya bayani shi ne bari mu da kasan nan zai fito mu fasa da wannan
قال وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى الليثي يبان لبارن حديثي daga مالك دان انس رحمه الله عليه عن يحيى بن سعيد daga يحيى دان سعيد شنو حوالين ne ba تمام كانت
قال مالك إمامنا مالك أن أنس رحمة الله عليه يتي وإنما يكون وأنني بدي كأرم مجا في مرأة ينكيها أبوها ما سيبي كسنا سا علامة
قال مالك imam malik dan anas ya ce rahmatullahi alaihi في المرأة ينكهها أبوها bi mar'atin a cikin macen yunkihuha abuha wanda babanta ya aurar da ita يشترط في جواب.
صداقها ويشترط في صداقها
hiba هباء a gurin auren wa ya shtarudu ya sharɗanta fi sadakiha a amsar sadakin da ya sharɗanta sai an ba da wata kyauta يهبى به wanda za a ba ta kyautar shi إنما كان من شرط يقع به النكاح inda ma kana duk abin da ya kasance min sharɗin na daga sharaɗi ne ya ƙau bihin nika wanda sai da shi auren zai abu kenan ya ce sai an yi kaza auren zai abu ya sharɗanta ba ba to fa huwa li to binatihi wannan abin da ya sharɗanta na ɗiyan ne in Ya, bittarat mun gane zo zan baka biya waje amsar sadaki sai na sharɗanta kan ayi wannan da ce sai ka bata gona ko sai ka saya mata wundi ko sai ka mata kaza ba sadakin baccin sadakin ne sai na sharɗanta wannan kuma ka yarda ka ba da sadakin akan ka ɗauki za ka ba da wannan mun gane to kenan shi ne ce inna ma kana min sharɗin ya ƙau bihi nika abin da ya kasance daga sharaɗin wanda sai da shi aburan zai auku ba irin wanda ba ko baka bada shi ba al'ada ce a wuce wannan sharɗin ta ne ne ce sai an ba ta kaza na sa zan ba ka ta asala ke amma dai ko condition ke kai ni ka saya masa gona kenan kai yarda da wannan ka kasa da ke to wannan abin fa huwa
li binatihi to wannan abin ne diyan ne
in bittarat ini tabaktuhu duk in ta nema ta ce ina shan inda aka yi gurin sadaki na sai an bani kaza ina abin a bani kana in ta nema na ta ne
wa in faraqaha zawjuha to in kuma ya ka zo wa in faraka ha zauja sai bayan an yi sadakin an yi auren faraka ha zauja sai rab- mijin sai ya rabu da ita
qabla an yadkhula biha kafin ya sadu da ita kenan sai ya rabu da ita ga sadaki kuma ga alƙawarin kyauta da aka yi kuma sai ya rabu da ita bai sadu da ita ba
fali zawjiha shar'ul hiba'i shadarul hiba shar'ul hiba'i to mijin sai ba da rabin kyautar da ya alƙawali zai bada
allazi waqa'a bihi an-nikah wannan kyautar wadda da kanshi ne auren ya abu kamar sadaki in ka sake ta baka shige in ka sake mace a kayi sadaki an yi aure an yi komi sai kuka rabu baka sadu da ita bayani sai a bata ne raba sadaki yawa yawa kaga da jiki ai can yace wa in talaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna ko wa qad faradtum lahunna farida kaga ainan ma bai ce ba wa qad faradtum lahunna sadaq wala wa qad faradtum lahunna yace farida sai ce falitu ma ma faradtum kenan da nazo sai na aura ma uba ya aura ma ɗaya shi amma da ya aura ma ɗaya shi sai sa sharaɗin baitin sadaki zaka bata wata kyauta zaka ba ta kyautar gona zaka ba ta kyautar kare zaka ba ta kyautar abuwa ka yarda akan wannan sharadin aka daura auren to da aka yi wannan na farko can ba muka ce dillar da ta nema kanta ba ta zai to nan kuma da aka zo an daura auren kan ku tare ka sadi da ita sai ka ce ka fasa kenan in sadaki ne da mun za a yi za a raba ni. to ita ma wannan kyautar da aka yi sharadi da ita ita ma sai a raba ni. kenan gona sai a raba ta kare sai a raba shi kwata in rabi ne kenan shi ne sai a bata shatar kenan abinda aka yi sharaɗi na kyauta hiba wanda wani kyauta da za a bata tun gurin auren aka sa na baka diyata za a yi auren da ka kasa daki o condition ke sai ka saya mata kaza ka yarda da wannan aka yi auren kuma daga baya sai aka fasa auren kace ka fasa yarda da mu wanda ya bada sadaki kuma ya saki matar bai shiga ɗakin ta ba aure wannan ba eh na aure mace na ba da sadaki ka aure mace ka ba da sadaki ko an yi fatiha an yi siga an yi komi sai ka ce ni bani su ma faratu ko to haka ita ma kyautar da aka yi alkawari da ita kan wajen ba da sadaki aka yi alkawari za a ba da wata kyauta aka yi aure akan wannan condition din kenan da kace ka fasa in dai baka shiga daki ba an daura aure ka sake ta baka shiga daki ba kenan ta ci rabin wannan kyautai kamar yadda ta ci rabin sadaki kenan shine fa nisu ma farantum sabuwar mas'ala sai ce qala malikum imamu na maliki dan anis ya ce fi ar-rajuli nan kuma mutum ne a cikin mutum yuzawwiju ibnahu saghiran la mala lahu wanda zai aurar da ɗan shi ƙarami wanda ba ya da dukiya rajul namiji yuzawwiju ibnahu ya aurar da ɗan shi sagiran yaro ƙarami la mala lahu wanda yaron bai da dukiya yana yaro ai kana samu yaro mai dukiya ko yaro da zai ci dukiya kila kuwa samu wata kyauta ko kuma uwashi ta mutu gadon uwashi amma dai auren da namiji in yaro karami da ai uba yake ne to nan sai aka ce fi rajul akan namiji yuzawwiju ibnahu da zai aure da dan shi namiji sagiran karami la mala lahu dan da bai da dukiya to sadaki akama inna as-sad inna as-sadaqa ala abihi to sadakin akan baba yake Ke- kenan duk in zaka aure danka karami wanda bai da dukiya to inna sadaka ala abihi to sadaki akan baba yake to
idza kana al-ghulamu yawma tazawwaja la mala lahu idan ya kasance iza kanal gulamu idan yaron ya kasance yau mata zawwaja ranar da za a mai auren lama da lahu baya da dukiya to sadaki akan wa akan uba to wa in kana li- li ghulami al-ghulami malun idan ya kasance kuma shi yaron yana da dukiya yana aiki
fas deja ya- yaron ya fara aiki ko yana da dukiya to a nahwa فالصداق في مال الغلام to sai a hudo sadakin a dukiyar yaron kenan nan na farko uba in zai aure da yaron shi karami yaron da bai da dukiya sadaki akan wa baba shi zai bayar kenan tunda shine nan firajulu yazawji ibnuhu sagiru la mal lahu yaron da bai da dukiya to sai yace inda sadaka ala abihi ko to hiji iza kana al-gulam yawma tazawwaja la mal lahu amma da inda sadakin yake kasancewa akan baba inda ya kasance ranar da za a wa yaron auren la mala da ko to in ya kasance wa in kana li gulam mal in yaron yana da dukiya eh kila ya samu dukiya daga wata hanya ko wani ya mai wani kyauta ko ya ci musabaka ko ya samu wani firi ya samu dukiya sosai ko kuma ko shi ta musabar mai gadar dukiya din nan ya biya da ni ya dukiya to nan aina aina sadaki yake fa sadaku fi malul gulami to sai kasance sadakin sai a ɗauko a biya daga dukiyar yara sai dai إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه sai dai inda baban ya ambata ce ni sadakin iya na a kai naki ai al'adam yanzu haka ce mafi yawan iya ko da suna aiki suna da kudin ai uwaye uwayensu maza suke biya mun sadaki mafi yawan majority al'adamu na kenan nan hin shine ce ma sai dai an yusammal abu sai inda baban ya ambata yace anna sadaka alaihi yace sadaki a kaina to nan baba sai ba da ni sai ba da sadaki ko da dan yana da yana da dukiya sai ce وذلك النكاه ثابت على الابن wannan wazalikan nikaha wannan auren da za a yi sabitun tabbatacce ne alal ibn akan dan iza kana إذا كان صغيرا idan ya kasance yaro ne karami
وكان في ولاية أبيه kuma ya kasance cikin kalkashin jibinta baban shi ai yaro da mai na kalkashin wa jibinta da sauta sai dawa ta baban shi yana hukuncin da imam malik ya guduma yaro karami dai baban shi inda zai mai aure wanda bai da komi sadaki akan wa akan baba yaro karami baban shi zai mai aure yaron yana da kuɗi sadaki akan wa a dukiyar yara yaro karami yana da kuɗi amma dai baban sai ce ni zan biya sadakinka wa zai biya sadakin baba ko da da kuɗi baba sai biya mun gane na to je ka قال مالك wannan mas'ala ta gaba imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace في طلاق الرجل امرأته a cikin sakin da mutum zai wa matar shi talaka saki mutum ya wa matar shi ayoshe قبل أن يدخل بها kafin ya shiga ɗakinta ya dukulu biha kafin ya shiga ɗakinta bi ma'ana kafin ya sadu da ita
وهي بكر kuma ita ɗiyai budurwa ce ba zawara ba فيعفو أبوها sai babanta ya yafe عن نصف صداق ga rabin sadakin da za a maido ba bai ce na yafe to إن ذلك جائز to لزوجها wannan ya halitta ga mijin ya rike kayan shi من أبيها inna فيما وضع.
zalika li zawjiha inna zalika jaiz wannan ya halitta ga mijina ta ko min abiha daga baban fi ma wada anhu cikin abin da ya doke mai masala na ne in ka saki in aka yi aure iza kuma ai da makanta da ita yau tace wa in talaqtum hunna wa in talaqtum hunna min qabl an هن to wa qad faratu lahunna هن fa فريضة nisfu ma karkashin wannan ne kenan inda ka auri mace da ka auri mace an yi komi kan a kai ta ka sadi da ita sai ka ce ka fasa ka sake ta to nan mi za yi fa nisfu ma faratum ta ci rabin sadaki mun gane ta ci rabin me wace wadda an ɗaura auren amma dai ba a yi kwanan aure ba kenan in ka ce ka fasa ka sake ta ta ci rabin sadaki ta ka sadaki san mil sai a mai dama nawa san kajimi sai ce ni illa an yi afuna au yi afun da zai biye da uku da nika sai dai an yi afuna au yi afun da zai biye da nika nan yana iya ɗaukan guda biyu su matan in an rabu su ce kai ban musan rabin sadakin ma a mai da mai tsaye shi gaba daya kenan su suka su suka yahi ko awai afu da zai biya da ukuratin naka ko kuma shi mijin a nan ya ce na bar musu duka ma ba sai an maido mun rabi ba ko ko baban ya ce ba sai an maido mun bai riƙe rabin ma ga kuɗin shi duka san mil a mai dane da wannan ƙarƙashin wannan ne sai ya ce nan kuma ita yarinya ƙarama budurwa ai waye alwalinta ba baban ta bai da alwalinci ba to wanda yarinya ce ƙarama budurwa ita yarinya ƙarama budurwa sai aka mata aure da aka mata aure an yi aure an kare sai mijin ya sake ta kafin ya shiga ɗakinta kenan a nan ƙa'ida wanda yariya mai za a mai don wata ba rabin saraki ba to sai baban ya ce kai ban musan rabin sarakin ma je kamun yaji sai aka ce wannan ja'izu li zawjiha wannan ya halitta ga mijin shi ga mijin ga abinda baba ya ɗauke mai ya yarda za a maido an biya su yariya ce karama an biya sarakin da nawa jika ɗari ko jika ɗari ƙara mala ya sai ce ne a shi ba da yasa a uba zai mutu ana da yana uba nan sai ce wannan hamsin ɗin ga ɗari a hannu ma da yasa naɗe shi sai ce ni hamsin ɗin da zan ɗoka na rabin sadaki ba na so a maida mai kayan shi to wannan ja'iz miji sai a sha tun da uba shi ya yaki kenan amma da inda ya zamanto wace ce ƙarama amma da in zawara ce wa shi ma da ya sun ɗin shi zawara ce aure ya yi wannan yayi ba sai ita tun da ita zata iya cewa ta yaki ko kuma abin rabin sadaki na amma da in karama ce kenan tun da tana kalkashin responsibility in ubanta kenan uba in yace wannan rabin sadaki ban musu a maida mai tsaye shi sai ya kawo shi kayan ka ko a hushi ko a rangwame ko a mai kawo shi kayan ka ai wata ramin tana zuciya ma ce a maida mai tsaye shi a watsa shi kaɗin shi a maida mai tun da ya yi abin ba mutunci ko kuma wata ramin cewa za a yi ko shi kare abin ku ce a maida ne to wannan ja'iz ne kenan shine ce ko mu ce ma fi talaqir rajul imra'atihi inda mutun ya saki matar shi ku bi karatun fi talaqir rajul imra'atihi inda mutun ya saki matar shi qawla an yadkhula biha kafin ya shiga ɗakin da yadkhulu biha kenan kafin ya sadu da ita ko wa hiya bikirun amma da ita wannan matar ta kasance mece ce budurwa ce yariya fa ya afu abuha an nisfu sadaq kenan tun da ya sake ta kafin ya shiga ɗakin ta a hukunci menene ta ci rabin sadaki ko to ta ci rabin sadaki to fa ya afu abuha an nisfu sadaq sai babanta yace ya yafe baya san rabin sadakin sai aka maido ma kai sai ce inna zalika ja'izu li zawjiha min abiha wannan ya halitta ga mijin daga baban fi ma wada anu cikin abin da ya doke mai yace bai so kenan shi kenan tunda baba ya ce ya doke mai ya ba da sadakin shi jika 100 in an mai dubai jika 100 shi sai mai sai amshi amma dai ta kasancewa ce ce budurwa in zawara ce mala ya sai auren bai iya ne sai ita da kanta ko to mun ga nan ko sai ce قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace وذلك أن الله تبارك وتعالى في كتابه wa zalika wa- ha- wannan Allah Allah mai girma da dokaka kala ya ce fi kitabi a cikin littafin shi kenan wannan mas'alar ta sama shine zai kama shahid inda kenan wannan mas'alar da muka wuce ta sama inda yarinya budurwa aka sake ta kan a shiga ɗakin ta sai baban ya ce ya yahi sadakin rabin da za a kame a maida mijin wannan ya halitta ko sai ce imam malik ya ce haka ne allah maɗaukaki ya ce a cikin littafin shi illa أن يعفو sai dai in sun yahi sai ce illa ani afuna sai dai in sun yahi rabin sadakin sai ce fahunnan nisa'u su ne wannan mata allati qad dukhila bihinna wanda aka shiga ɗakin su awi afun da zai biye da uku da tinnika ko kuma wanda igiya auren take hannun shi ya yahi fa huwal abu to shine baba fi ibnatihi al-bikr a cikin diyar shi budurwa wasayidu ko kuma shugaba fi ammati a cikin baiwa tunda baiwa ita a hannun shugabanta take in shugabanta yace ya yahi shi ma ta yahi kenan shi wannan awi afu lazi biye da uku da tinnikahi ko wanda igiya aure take hannun shi ya yahi shi ne imam malik ya ji a nan allazi biye da ukulatin nikahi kuwal abu ko amma dai jamhur sun saba wa maliki a nan jamhur sun je allazi biye da ukulatin nikahi kuwal zaushu mijin ne kilafin malik kenan allazi biye da ukulatin nikahi wanda igiyar aure take hannun shi yace ya yahi kenan mijin yace shi ma ba na son rabin ma ku rike gaba daya kenan duk wanda aka yi diddaye ne kenan yana ɗauka in budurwa ce in baba ya ce ya yahi rabin sadakin ba sai an maido ba sai ka rike bai sa in aka bai dama sadakin ka san milce san milce ka ba ta sadaki kuma ya niya ce budurwa ka sake ta kan ka shiga ɗakin ta kenan ta ce me rabin sadaki san ka tibin sai baba ya ce ku mai dama tsaye shi aka ɗauki san mil in aka watsa ma gaba daya kenan wannan jaiz ko kuma kai mijin ba kai kananta ba sai ka ce na sake ta amma dai sadakin ku rike gaba daya ai wannan shehi karamci ma kenan shi ne awai afu da zai biye da ukunta na kashi ma kenan wanda duk wanda aka yi yayi mun gane sai ce قال مالك imam malik dan anis sai ce وهذا الذي سمعت في ذلك wannan abin da na hade na yarinya karama a sake ta kan a shiga ɗakin ta baban ta ce ya yahe sadakin in yace ya yahe rabin sadakin ba laifi mijin ya karbe kayan shi gaba daya hadha allazi sami'tu fi zalika wannan shine naji a cikin wannan mas'ala wallazi والذي عليه الأمر kuma عندنا wannan shine al'amar hukuncin da ake yi inda na a garinmu madina garin manzo wannan matsala ta sama sai ce قال مالك imam malik rahmatullahi alaihi ya ce في اليهودية a cikin mace ba yahudiya أو النصرانية ko kuma mace ba nasariya تحت اليهودي take kalkashin ba yahude dan uwanta ya aure ta أو النصراني ko kuma ba nasara tana take kalkashin ba nasari ya aure ta فتسلم قبل أن يدخل بها an yi kudu ba an yi komi an yi aure irin nasu fatusulimi ita wannan macen fatusulimi sai ta musulinta kabla an yi dukulu biha kafin mijin ya shiga ɗakin ta kenan kafin su sadu mun gane bai hude da ya bai hudiya ko kuma ahli kitab ko an yi aure tsakanin su an yi aure tsakanin su ita macen sai ta musulinta kan aini kan atare miji shiga ɗaki to ya za a yi إنه لا صداق لها inna hula sadaka laha ita wannan macen bata da sadaki sai a warware auren tunda ba musulmi da kafiri babu aure kenan ahli kitab ne biyu an yi aure an yi komi irin aure nasu su ma suna bada sadaki suna bada komi duk an yi wannan an yi aure satin da za a yi biki ta tare sai ita macen ta musulunta kenan daga ta musulunta to wannan duk sadaki da ya bada shi ahli kitab nasu sai a yi bi- sai a maida mai la sadaka laha kenan ba irin fanisu ma faratu ne bata kenan kawai maida ma a halin kitab za a kai shi tunda ta musulunta babu aure tsakan kanunsu mun gane na an gane na sai ya ce قال مالك imam malik rahmatullahi alaihi ya ce لا أرى أن تنكح المرأة ba na ga za a iya auren mace بأقل من ربع- ربع دينار daga kaɗan daga rubu'in dinari shi imam malik ya ce ba na ga za a iya auren mace da sadaki wanda ya kai kaɗan da rubu dinar kenan ba a iya auren mace da sadaki wanda bai kai ba rubu dinar kenan wannan nawa ne rubu dinar yanzu ranar musa biya wa dinar ai wannan misalin mai da tambako shi a gurin malikiya da abin da muka karanta mazhaba imam malik ba a shi sadaki mas'alar sadaki mai tamba mas'alar sadaki daman jamhur sun ji akan shi sadaki bai bai da iyaka ko nawa ka ibada sadaki miliyar ka ibada sadaki bai yadda haddi a ce ba ga bakin plafon in sadaki sadaki bai da plafon to inda mas'alar take sabani to yana da mun je bai da bai da iyaka bai da plafon to yana da mi yana da karanci kamar da kwai inda za a tsaye da sadaki to a malikiya su sadaki dole ba a yin shi ƙasa da rubu'in dinari amma dai jamhur sun ce a kan sadaki duk abin da yake da kima ko da bai kai ba rubu dinar ana iya amsar sadaki dalilin wancan hadisin da muka yi walau hatama min alhadidin nan mun gane amma dai dan malikiya imam maliki ya ji akan sadaki ba a yin shi sai ya kai rubu dina kenan sai ka auna yanzu yan karkin dinar nawa ne kudin shi kenan shine akalla sadaki dan wannan zaka ga mafi yawan kalendare ko na Nigeria ko na mai in sun hudo shi sai su sama zakka bana kaza sadaki kaza kenan sun iliga rubu dinar inda na bana kenan shine akalla sadaki kenan duk aure za a yi ba a yi ba kasa da wannan kenan shine ne yace ma la ara bana ga injiwa an tun ka halmar'atu a aurar da bi akalla min rubu'i dinar da kasa da rubu dinar kenan aure kawai sai ya kai rubu dinar fa ma fauka kenan wanda muka ce malikiya ne suka ce a haka amma duk jamhur sun je duk abin da yake da kima ana iya yi mai sadaki da shi a wancan karatu na baya na ga farkon babu ne mai bayani wannan ko sai ce وذلك أدنى ما يجب فيه القطع wazalika haka ne adina shi wannan rubu dinar shine karamcin ma yajibu fihil kadai abinda yake wajabta yanke hannu in an yi sata kenan kiyasi ne imam maliki shi a yanke hannun barawo in yayi sata ba a iya taba a yanke hannun barawo in yayi sata sai ya saci abinda ya kai rubu dinar mun gane sai imam maliki yayi kiyasin kenan rubu dinar shine yake halatta tsokan mutum shi ke halatta wani abu na daga cikin mutum da wani sai ya sa mace sadakinta shi ma sai ya kai rubu dina amma daga cikin malikiya ma suka ce wannan kiyasin bai bayyana ibn abdulbar daga sun cikin malikiya ma da kuma wanda ba sa wannan kiyasin ba kenan da wani shi inda malikiya sadaki sai ya kai me sai ya kai rubu dina ba aure sadaki in bai kai ba rubu dina inda inda malikiya shine ce la araba daga antun kahal mar'atu ba za a aure ba da mace bi akalla min rubu dinar da kaɗan daga ke sadak sai aka rubu dinar wa zalika ya ce wannan adina shi ne ƙaramin ma ya jufi kada ile wanda ake yanke hannu kenan a hukunci shari'a a sariƙo sariƙatun nan faɗa wa aidiyar hunna ko to ai yanke hannun da ake a sariƙo sariƙa ba da ka ɗauki ƙwai ne ba ake yankawa sai ka saci abin da ya kai rubu dina ne abin da ya sama ake yanke hannu kenan shine kiyasin sai imam maliki yace kenan sadaki ma sai ya kai rubu dina da wanda altawani maliki ya zai gani a sadak ba a yin shi sai ya kai rubu dina sai ma aure yanzu rubu dina muka ce ya kai shi kano 30 ce rana da san kibe eh kenan ai juya yake duk shekara kenan aka juya duk kalandire ku na Nigeria duk suna rubuta daga rubuta akalla sadaka ce kaza zakka kaza suna rubutawa kenan bai san kimi ne rubu dinar yan karde dinar in bai san kimi ne kenan ba a sadaki omon da bai san kimi a malikiya mun gane sai eh sai ya kai rubu dinar a shara kaska da an yanki hannun kuɗa babon irha'i sutur babu da nawa irha'i sutur wannan baban zai ba zancen shi shi ma ƙarƙashin saki ne duka in ka sakin mace an yi aure an yi kwatiya an ƙare komi sai ka sake ta kanka shiga ɗakinta kanka shiga ɗakinta in ka sake ta ta ci rabin sadaki ƙarƙashin wannan ne zai ma wannan baban sai kama irha'i sutur wanda ba nun fiƙo da suna kayi su babi da shi in aka ce sutur jam'i ne na sutura ko to irha sutur sakar da labule eh ko kuma irha sutur sakar da labulin lika ko eh jam'u sutur ne kamar labule da za a sa aikin daki in an kai ma amarya ko arewa daki ai da an yi haka ai kasan dai ga bako kenan yanzu bai zan fasa ta ira usulu sai mu sa shi sa ku bako ko yanzu ne rihe daki yawa yanzu rihe daki za a fasa da shi kenan irha usutu sakar da labulillika daki kada an kai amarya daki abu ne ai an kai amarya an kai amarya to inda aka watse an goye saki labule to ai da magana ko aka watse dan goye rihe daki ai da magana to shine irha'u irha'i sutur kenan haka ce sakar da labule kamar ta kinaye kinaye mun dai gane ko to nan mas'alar da zai huduma ai muka ce mace in aka sake ta ba a taɓe ta ba ta yi ne ta ci rabin ta ci rabin sarai to ai kuma ai an iya samun akasi aje shi ya sake ta shi namiji ya zo ya aure da ita da ya aure ta sai ya sake ta da ya sake ta sai ce to kila ya bada sadaki mai tsada wata 'yan miliyon ya bada kuma ya sake ta sai ce to a mai domin saksamil ina ko to ai nan an iya rikici ita ta ce a a ne an taɓe ni ya an iya rikici ma ta ce ai ya sadu da ni shi kuma ce ban sadu ba ana an iya wannan in kana gurshin ai duka ji wannan an ce in aka sake ta ta ci rabin sadaki ko to nan sai ta ce sai rikici ya shiga tsakankanin su biyu shi ya ce bai taba ba ita ta ce bi ya taba to shi ne zai hukunci ya zai eh in yanzu ne auna za a yi bi za a yi to shi ne ha'usu to kenan sakar da labule su hannafiya in dai aka saki labule kawai ta ci rabin sadaki ba bincike in dai an ka amarya macen ka auro ta ka shiga ɗaki da ita ka rihe ɗaki kawai ba bincike ta cire basu ɗaki kuma an ta kai shari'a magana ta za a shurara ba a shurara magana kai mijin in dai an shiga ɗaki kawai kuma an rihe ɗakin hannafiya ta kawai ta ci raba sadaki to eh ta ko yau ta kwa da gidanta kawai eh in ta kwana gidanta kawai so hannafiya ta ci raba sadaki ai ai iya zuwa ta tare ta tare an kai ta gidanta da sai ka sake ta kuma sai ka ce ga rabin sadaki ai ana samun wani shari'a to su wani fiya kawai in dai ta shiga ɗaki wa an saki labule an wuce gurin ta ci rabin sadaki wani ku shi zai gyara mako to sai mu ka asar inda suka kasai mu je bayani sai ya ce قال حدثني يحيى عن مالك Ubaidillah ya ce Yahya Laisi ya ba mu hadisi daga Malik dan Anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن سعيد daga Yahya dan Sa'id al-Ansari عن سعيد بن المسيب daga Sa'id dan Musayyab shugaban magabata kuma ɗaya daga cikin fuqaha'u saba'a أن عمر بن الخطاب Umar dan Haddab Sani Hulfa'u Rashidin al-Faruq قضى في المرأة yayi hukunci a cikin macen
إذا تز- تزوجها الرجل idan na macen da namiji idan ya aure ta أنه إذا أرخيت الستور ya ce iza urhiyatu sutur idan in ha an saki labule فقد وجب الصداق to sadaki ya waje ba kenan umar ya ce ƙadafi mar'a umar ya yi hukunci a cikin mace iza ta zawaje har rajul idan namiji ya aure ta annahu cewa dai iza urhiyatu sutur idan in ha an saki labule faqad wajaba sadaq to ta ci sadaki sadaki ya wajaba kenan in ta kwana a gidan da ko to umar bin haddab ya ka wannan ruwaya wannan hukuncin da yi to kalkashin shi imamu na malik ya ƙara wani ɗan bayani kasa sai muke to kalkashin wannan hadisin zaka kuma hadisi ne munqati al isnad kaka ga daga kasa an sa isnaduhu da if hadisi ne munqati is- da kai inqita'i fi sanad aina ne sami inqita'i sanad aina ne hadisi ya sami inqita'i sanad أن عمر بن الخطاب أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب haba a ina ina jami'a ne karanta hadisi aina sami inqita'i sanad أكت سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب sa'id bin musayyab ko yace an sa'id bin musayyab an umar bin hada sa'id bin musayyab lam bai iya fadin yace ya samu abu daga bakin umar dan hada sa'id bin musayyab yayi karatu gurin sahabbai irin su abu huraira su aisha da sauransu amma da sa'id bin musayyab kamar bayan umar ya hawa khalifa ma da wani shekara biyu uku aka aihe shi kenan umar ya bar duniya sa'id bin musayyab bai da wayan da zai ci ya dauko magana daga gurin da gurin umar bin hada kenan o sa'id bin musayyib bai iya cewa umar ya gaya mini me yasa saboda yace umar da ya bar duniya sa'id bin musayyib yana mi eh kana da wani sanka ai baka ko katar baka iya cewa wane ya gaya min ba kenan daga nan ne sa- hadisi ya samu inqita'i sanad kenan da kasan ga an ce a sahi- a hadis da if da inqita'ihi to daga nan ne li'anna sa'id bin musayyib bai riske ba umar balle har ya gaya mai amma dai hadisin lahu shawahidun yana da shaidodi da kwai ruwayi wanda suka zo ba ta sa'idin musayyib ba ruwoyi sahihiya kenan hadisi ne sahihi ne saboda ya zo daga wata hanyoyi sahihiya wadda ba ta hanyar umar dan ba ta hanyar sa'id bin musayyib ba mun gane kenan alhadis sahih bi shawahid to to wani hukunci ce na umar dan hada mai ce mi umar ya ce ana kada fi mar'ati umar yayi hukunci a cikin macen ko idza tazawwaja har rajul idan mutum ya aure ta annahu idza uhiyatu sudu sutur inda an saki faqad wajaba sadaq to ta ci sadaki to kalkashin wannan kuma sai mu karo ya sai mu ga ya imam maliki ta kasa jika
وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab imamu zuhuri wanda ake ce mai muhammadu binu muslim أن زيد بن ثابت zaidu dan sabitu كان يقول radiyallahu anhu kana yaqul zaid dan sabit ɗaya daga cikin kibarin sahaba na madina masu fatawa ya kasance yana cewa إذا دخل الرجل بامرأته idan namiji ya shiga suka yi halwa da matar shi kenan dahala nan kenan ya shiga daki bi imra'atihi da matar shi to sai aka yi فأرخيت عليهما الستور sai aka ja musu labule kenan aka yi aka rihe kuha ko to فقد وجب الصداق to sadaki ya waje ba daga aiki sun shiga daki an sa kuba ko an rihe daki menene sadaki ya waje ba to jika in mun kare zama ko masalai jika قال yace hallu وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis أنه بلغه labari ya isko imamu na malik dan anis أن سعيد بن المسيب sa'id dan musayyab ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a ya kasance kana yaqulu yana cewa إذا دخل الرجل بامرأة في إذا- بيتها idan iza da halar rajul idan mutum ya shiga bi bi mar'atin da matar shi kenan fi baitiha a cikin gidanta صدق الرجل عليها to anan za a gaskata namijin a kanta jika gaba bai fasar tana gaba وإذا دخلت عليه في بيته idan kuma ta shiga a gare shi صدقت ta عليه wai za ta halatta alaihi idan ta shiga tare da shi fi baitihi a cikin gidan shi to صدقت عليه sai a gaskata ta a gare shi na abin da yake ne ai dai asalin abin da muke bayani na na rabin saraki ne ko an ce da in ka auri mace ka sake ta idan baka shige baka ko baka sare da ita ba ta ci rabin saraki to nan duk darasin da yake ma akan gaddaman ne ita ta ce ya sa ita ta ce an yi shi ya ce ita tana so sai an ba ta raba sadaki shi ita tana so ta ce ta cinye sadaki duka ko an yi idan an yi ta cinye mi sadaki duka in ba a yi ba ko mi ta ce raba sadaki kila sadakin mai tsada ne ko ta 'yan miliyon ne to shi ne nan duk suke hudu mas'ala sai shi sai ita mun ga ai um- fatawai umar dan haɗa ko da zai da dan sabitu suka ce in dai an saki labule an rihe daki kawai menene ta ci sadakinta ba bincike to shi sai dan musu yi bukarin bayani ne sai ya ce to nan sai suka zo suke gardama sai ta ce mun sadu shi ya ce ba mu sadu ba sai shi da na sa'id ibn musayyib ya ce to adiba a ina ne aka sadu in ta ce a zuwa hira ne aka sadu a gidanmu to a nan hece sai a gaskata namijin in yi ce ba a sadu ba ke da namiji ya gaskiya in kuma aka ce a gidan shi ne shi mijin kan a tare mun yi randebu a nan aka sadu to a nan sai a gaskata ba mata za a gaskata to me yasa me yasa yace in a gidansu ne tace an sadu a zuwa hira ne a wani zaure aka sadu nan a gaskata ba miji za a gaskata in yace ba a yi ba shi za a gaskata me yasa yace a gaskata miji a gida a gidansu saboda al'adar mu ayin kalura gidansu da kai ana ana kumya ai da wahala a al'adar mu mutum a gidan sirkan shi ya sadu da matashi mun gane kuma da ya ce ma in kuma a gidan mijin ne suka suka shiga sai nan wa za a gaskata eh macen za a gaskata me yasa saboda ban aya al'adan ma dai to to in a tsere libin ne ba aka ce an sadin da aka zo shari'a ba a gidansu ba ba a gidan miji ba a tsere libin wa za a gaskata nan mace za a gaskata tunda al'ada wa ke doka ya kai namiji kenan nan in a tare libin ne ta ce eh na ci rabin sadaki an mu aure ban tare ba amma dai na ci rabin sadaki saboda mun sadu da shi alkali ya ce to aina ne aka sadu a shari'a ita rodoro ake ba kuma aina ne aka sadu ta ce a gidanmu da ya je hira nawa ga- za a gaskata in ya ce a ashi za a gaskata aina ne aka sadu a gidan shi da muke zuwa weekend da annan muke wuni nawa za a gaskata eh mace za a gaskata a ina ne muka sadu a otal ko a wani guri wa za a gaskata ita za a gaskata tun da al'ada gidan sirkai da wuya shi mujeji a gidan sirkai shi ya yi mi ya yi wannan ko? eh a can wata ko eh to to muje dai karkashin wannan jika
قال مالك ka buɗe sai kala malik imamu na malik dan anis yace على ذلك في المسيسي yace wannan magana ta sama ta sa'id ibn musayyib da yace a gaskata wani a gaskata wani yace a razalika ina ga wannan fil masisa a cikin kwanan aure ne saduwa yana nihin saduwa ne masis aula basu musako yana nihi a cikin saduwa ne inda suka yi gaddama ya sadu ban sadu ba ya sadu da ni a gidanmu a gaskata shi ya sadu da ni a gidan shi a gaskata ta ya sadu da ni a wani guri ba wannan gurin bi ba a gaskata ta shi ne ce ina ga wannan filma sisa a cikin saduwa ne sai ma bayani ce je ka إذا دخل عليها في بيتها idan ya فقال shiga alaiha a gare ta yayi halwa da ita kenan fi baitiha a gidan gidanta kenan idza dahala alaiha idan ya shiga a gare ta kenan yayi halwa da ita fi baitiha a gidanta ita matai sai faqalat قد مسني faqalat sai mace ta ce kad masashi kad masani ya kwanta da ni ya shafe ni kenan ya kwanta da ni wa qala لم أمسها shi kuma da aka zo shari'a ya ce ban kwanta da ita ba masjidin nan to صدق عليها sai a gaskata waza su duka sai a gaskata shi a kanta don saboda ta ci aina a gidanta ko gidansu to فإن دخلت عليه في بيته idan ta shigo a gare shi ta yi halwa da shi fi baitihi a gidan shi shi angon فقال لم أمسها sai shi namijin da ta zo ta ce ya ce lam a masa ban sadu da ita ba wa ƙalar وقالت قد مسني shi kuma ya ce ita kuma ta ce ya sadu da ni صدقت عليه sai a gaskata ta a kai shi don a gidan shi ne kamar yadda in a tere libin ne ma ita za a gaskata to kenan nan wannan tun daga wani irha'is sudur irha'is sudur ko mu ko mas'ala irha'is sudur dan da yama kenan muka ce mu akan yama ne a kalkashin mace an daura aure an kawo sadaki sai ka sake ta amma dai an daura aure fa an yi komi ka ba da sadaki an yi fatiya an daura aure an yi walima sai ka sake ta muka ce anan ta ci mi ta ci rabin sadaki amma duk inda ta ci rabin sadakin in baka mu'amala aure ba ta shiga ba ke da in daga in mu'amala aure ta shiga ta cinye sadaki ka lura nan in aka yi kotannin kwali da wannan ta ci sadaki kun gane in aka sadi kawai ko mugibul hashfa aka yi ba ta ci sadaki daga an yi mugibul hashfa ba wani bayani ta ci sadaki sai ta yi idda sai ta yi sai ta yi komi sai ta yi in dai an yi mugibul hashfa filfali to a wannan da inda ake shara ta cire masu dakin inda ba a sadi ne ba to kuma wannan darasi ne ma inda ake gardama ne shi ya ce ita tana so ta ci rabin sadaki ta ce an sadu shi kuma ya ce ba a sadu ba a mai domin relika na ko to anan ne gama inda zai shi ne muka ce kalkashin wannan su fatawai umar dan haddab mun ganta ko daga an rihe koha in dai har sun keɓance an rihe koha ta ci me rabin sadaki ta ci sadaki ba rabi ba ta ci sadaki in dai an rihe koha ta ci sadaki fatawa umar dan haddad fatawar zairi shi ma ce in dai an rihe koha ta ci me ta ci sadaki wannan kenan mafi yawan hannafiya suke kan wannan malama hannafiya kenan kawai daga an rihe koha ta ci sadaki ba bincike su hannafiya ba bincike to su malikiya anan da sauran mazahib su suna da dan bincike sai suke ɗaukar irha'i sutur kamar shaida farko ce sai a gama shi da bayyana sai ta yi rantsuwa kenan dama ai annabi yana shaida bi shahidaini ne ai wani abuwa da ake shaida ko to amma da annabi yana shaida kuma bi shahidin wahidin wa yamini ana in aka samu shaida ɗaya da rantsuwa ana kama a hujjan mutum to kenan sai a ɗauki irha'i sutur ɗin nan rihe ɗakin nan ya kasance kamar shaida ɗaya ne a malikiya kenan daga an rihe ɗakin nan inda sun rihe ɗaki an samu shaida ɗaya nan mi zata yi rantsuwa zata yi sai ta rantse a ce an sadu in ta rantse kenan shine ta fitar da kanta su kenan bambancin hanafiya da malikiya su han- su malikiya sun sa baicin an rihe ɗakin ma sai an samu ta yi iddi'ai baicin iddi'ain kuma sai a ɗauki irha'i sutur in a shaida na farko sai ta yi mai rantsuwa to saduwai muka ce yaya ne take litin sadakin ba inzali ne ba a yi ta da rudu a yi da kwai saduwa ba inzali ne ba ai kamar yanzu wajen wanka da kayi inzali sai kayi mai sai kayi wanka ko to shi saduwai ai ya iya zuwa yayi sadaki da ita yayi sadaki da ita kan da tare suna kotewa suna da debu suna menene matar shi ce ko ai halalan ɗayiban ko ina ya shiga ba zargi to in suka gamin suna mi suna masu wani karisan juna suke da wani abuwa da irin wannan ai wannan zai sa shi yayi mi yayi inzali yayi ijakile yayi mi ko to ana ci sadaki eh ba kuma ya aure miji an ci sadaki Lala.
a- ba a ci sadaki ba yana duk wani da kotewa da su in kwana nawa ne wanda yana inzali yana ta matu'i da ita yi inzali ta hanyoyi amma dai bai yi mugibul hashfa ba annan ba yi ba mi ba a ci sadaki ba kenan shi cin sadakin sai an yi mi sai an yi mugibul hashfa sai an yi mugibul hashfa shi ko mugibul hashfa in aka yi shi da an yi inzali da ba a yi inzali ba ta yi mi ta ci sadaki ai kalkashi wannan arsala ba shine ba mugibul hashfa fi farshi yuyi musaba'in yana ha- yana kalkashin shi wannan al- mugibul hashfa kenan kan azzakari ya koye a cikin kafa a kalkashin wannan ya koye ya shiga wuta kawai ba yi inzali ba wajen hukunci bakwai gare ba yi inzali ba wajen hukunci bakwai gare risala ba yi musaba'in ku zana su yuzibu sadaq
ga ɗaya nan ɓoyan kan hashafa cikin farji ya wajabta waje abu sun kai bakwai cikin risala nan je ka na farko ga ɗaya nan ko ga ɗaya nan yujibul yau wanka ya wajabta wanka kenan mugibul hashafa fil farji in dai wanka da ake yin shi in dai kan azzakari ya shiga cikin kafa farjin mace da an yi ejakile da ba a yi ejakile ba sai an yi ne sai an yi wanka kenan mujibul hashfa fi farji yujibul gusula daya yujibul hadda yana wajabtar da haddi in aka ce za a wa mutum haddi na bulala fashi da duhu wannan menene zamanin jan daƙin inda za a yi bulala kenan ba sai ka yi ba abu ka yi ejaki ne ka yi ka yi a inda ka yi bugi brashi ba hajji ya hankanta nawa biyu jiga hasnin zafi eh yujibu sadaka shi wannan ya wajabta an ci sadaki in aka yi mugibul hashifa yadda ka san taddawa ka gane kana rubutu ka tsoma ka zagi haka ko da bata dauko taddawa ba in dai ta shiga ta ci sadaki kenan mugibul hashifa yana sa a ci sadaki kenan cin rabin cin sadakin nan daga an yi mugibul hashifa an ci sadaki inda ake maido rabin inda ba a yi ba mugibul hashifa amma da duk wani nau'in wasa da aka yi bai sawa sai dai su wanda wanda suka ce in an jari do kuma eh to je ka mun zane ka nawa bakwai muke su mu wal hasnin wanka sadaki haddi ya katange ya husni zaushaini ya katange zafi ma'aurata biyu kai dawa ne saurayi ne wanda in za a mai haddi haddin saurayi za a mai da gaya mu gibir hashi ba auren shi kenan za a mai haddi haddin bi za a mai wanda ya taba aure ko to kuma ha wal hillul muqallata wa yahillul mutallaka salasa Salasa.
ya halatta wadda aka sake ta so uku wadda aka sake ta so uku zata koma gidan mijinta in ai mu gibir hashi ba ya halatta ta sai kuma wa yufsidul hajj wa yafsidul hajj yana bata haji kenan ai an ce wanda yake haji daga ya mugibul hashfa ko bai inzali ba ya bata haji jika wa yufsidu sawm wasau kuma ga na azumi nawa bakwai kenan zana sire
yujibu sadaq a rama zana sire a wanka dai mujib wanka wanka sadaki haddi ya katange ma'aurata ya halatta wadda aka saki su uku ya bata haji ya bata azumi kenan hukunci nawa bakwai kenan wannan mujibul hashba shi kuma da kwai ai inzal shi kuma inzal shi ma hukunci daban shi inzal yana daga cikin ashbahi wannan za'ir wanda shi kuma wannan inzal ai da kwai inda za a yi ba a yi mujibul hashfaqin ba amma dai an yi inzali an yi ijakili kenan shi wannan shi kuma kaga shi inzali ya wajabta wanka ya wajabta yana bata haji yana bata haji fara fasa yana kashe fara fasa yana bata haji yana bata azumi shi inzali biduni mujibul hashfa ai da kai kai inzali ba tare da ba tare da mujibul hashfa in ba to shi ya ime ki da me ke wajabta yana wanka ko inzal wanka kuma ha yana bata haji yana bata umara yana bata me azumi shi wannan menene inzal ne wanda aka yi shi ba tare da mujibul hashfa ba kenan mu kuma karatu mu kenan wannan na a ci rabin sadaki kenan sai an yi mujibul hashfa amma da an suka je daga an saki labule an ci wane gyara matan na sake labunan hizawa eh eh amma da wani da duniya da ce eh bayan shiga tuntun kuma wannan duk eh duk duniya da ce mai imani ba eh yanzu duk duniya da ce mai imani nan da ake ta wani a gidan shi a gidan mai yanzu a fi yanzu a wuce gudun duk wani abubuwa wani ai duniya da ce tasu mai imani eh da sauran kumya ba ta yanzu ba to sai ce jika babun babe na biyar shi ne ce babun babe almukamu don zai ma kwanan aure shi ne almukamu inda albikir wal ayyim tsayuwa kenan kwanan aure inda ka auri budurwa ko bazawara kusa musulunci ai ba abin da bari ai yanzu kamai in ka kara ma ai da kwai kanan aure raba kwanan aure shi ma duk musulunci ya gama kenan wannan sababan da zai ma na raban kwanan aure sabon aure kayi aure zawara ce ka auro to kwana nawa zaka bata kan a fara turbin sauran matan ko kuma budurwa ce ka auro sai an yi kwana nawa ta kwana za a zo sauran matan kenan shine darasin wannan al-muqam inda al-bikr wal ayyub kenan eh a'a wani ai da kai hul'i kuma kaka shiga da kai baban hul'i da wanda zata nema ta bada wani abu ko wani abuwa shi wannan na kawai ga kanan kai ne a rama ka je kai aure an yi komi an yi sadaki an yi komi an yi fatiya kila ta tare ko ba tare ba kawai sai kace ka fasa ka sake ta kenan anan yawa wajen kyauta kowace a sha'anin aure kusan al'ada daban-daban ce kowane gari da nata al'ada shi al'ada a musulunci wannan muka yi na umar bin abdulaziz wanda muka wuce baya wadda al'ada da ake sanya ta a cikin shaida wadda aka yi ta tun wajen auren o condition ke tun wajen da za a kulla auren sai shi baba ko alwali shi baban yarinya budurwa sai ce baicin sadakin nan sai an saya mata kaza sai da wannan sharaɗin aka ɗaura auren to wannan haƙƙi ne mijin ya bada wannan shi ne wannan hiba'in da aka yi kamar an zo zan ɗau zan baka ɗiya sai na ce to sai ka saya mata rabin kare tun wajen auren aka yi wannan sharaɗin ko a gonar ku ta gado sai ka ba ta wani abu ko yanzu sai ka saya mata windi ko me ai wannan tun wajen sadaki na sa wannan sharaɗi to wannan ana ɗaukan shi amma dai wannan na kyauta da muke na soyayya don ta ce sai kai ko kai ko rijiya ka saya mata iphone ka saya mata kaza ka saya mata kaza wannan in an watse baka mai duba ta mai duma a yiwa ta mai duma ai karanta ce